أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسلم تركيا قومنا لنا تعالى شرنا شدا ولد الرجب hijira ta ɗari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma kamar bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'ar rubaiya wallafar na nama Muhammad ibn Ali الشوكاني رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha biyu a cikin littafi darasin da ya wuce mun fara fita sana littafi da yake magana kan babbar ibada ta sallah inda ya fara koro mana wasu daga cikin rukunanta wasu daga cikin sharuɗanta shi ne abin da ya shafi lokacin da za a yi ta to da ita sallah tana da nata lokacin ba za a fitar da ita da gari shi ba ta wajen gaggauta ta kuma kirta ta lambaikin kirki kirta da salata ta na tsanin jini na kita ban mawuta sallah tana da lokaci to da haka a cikin wannan lokacin mutum zai yi ta za mu tashi a cikin wannan bani ƙarƙashin wannan kita na kitabun salah bayan da yi magana kuma akan lokutan sallah za mu tafi ne kita wa tawfitu wa tudu nan ne ko ita bismillahir rahmanir rahim wa tawfitu wa tudu sabi yin sallar a cikin lokacin tawafi ni da kai mu musulmi ba mu da zaɓi a cikin yi ta cikin wannan lokacin da aka sayyade mata kamar yadda wannan aya Allah cikin sarkiya bayani game da lokacin sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya karbi babu matar malaika Jibril hadisi na nan ko da cikin wata littafin lokacin sallah sauran kusan littafai da dama da suke rubutu akan su suka tattara a ko sunan na lokacin sallah ita wannan sallar kayan abu uku mutum zai yi a ciki na ɗaya ko zai yi sallar kafin lokacin ta shi ne lokacin da ya kawai sai ya yi ta da aukar da sallar kafin lokacin ta ya yi sai lokacin ya haka sallar ta baci sallar ta kwata kwata ba ta yi ba suna cewa wanda ya yi salla kafin lokacin ta fa salatuhu ba kai da shi ne yake nan wa yajibu alayhi i'adatuha biyu kenan وهو آثم حكم لنا ويجب عليه التوبة وتجب عليه التوبة دون أن يسلك لوكتين في مختلف سعوك لأن إذا شكر فتح فتح بسعيبا سيدي أقول وجه الإسلام الحكومة دي مغنى اجتماع سبا نبي kila sai ya tashi wannan sallah in yana so ya haɗu da Allah yana da sallar da Allah ya karba na uku ya aikata zunubi domin rena shari'a ne wani rashin saukar addini da imani kawai ne da mutum ya fi shi kuma da suna da wani sammako da kuma tafiya shi ne muhimmanci yan tafi ne za su kawai sai kan da asuba ne saboda da ya tashi da tsari wai kada sannan ka samu shi lokaci sai ka ce inda zai ce ba Allah da yake wa ibada to abu na uku ya zama tilas da zai yi ba na uku za a ba shi da dalili bayan na biyu shi ne wajibi ya rama na uku za a ba shi da ne saboda wani hakan ta kirari na hudu ya zama tsira da zauna ya ci ba ga sallah ba ta yi ba ga sake ta da ya zama tilan ga zuriri da ya samu ba kuma duba nau'in da biyu na sallah su ne wanda suke jinkirta sallah har lokacin da ya wuce su ma akwai da suke da uzurin da shari'a za ta iya karba kamar yadda akwai uzurorin da shari'a za ta iya karɓa ake sallah kafin shigowar lokacin ta amma yan kaɗan ne idan mutum gaban sallah lokacin da muke ya gangan to shi ma ya aikata kafirar da yin kaba'irin zulu babban zunubi ne na ɗaya dai shi ba za ka ce ya sake sallar da lokacin ya riga ya fita idan bai da kudin da gangan ya bata fahimtar malaman mazhabar malikiya shi ne lallai zai yi sallah amma ba ta yi ba me yasa ku kuka ce yayi inda kuka ba ta yi ba kuka ce idan ya dan samu nan kuma a nan duniya cewa an ce yayi amma dai na kira ba zai tare da ba to da ta zama online kaga akwai online ko kowa na kisa form tun ba a kuri da kotar ba sai dai kaje ka kisa naka offline na kai ga duk ba za ka sunan ka ba saboda kai tun ana record ba kai yi ban da aka ba record shi sa suke cewa idan mutum ya bar sallah da gangan har lokacin da ya gida ko ya yi ba a so amma in ya maka fatawa ya iya yi hankali ya kasa kwanciya sai ka ce mafi ya yi ai za ma akwai ka'ida ai ba dole ba ne idan an ce maka ibada hali ba dole ba ne ba ce an karba sai hatu hadama wa qabulu hadama to wanda suke na uku su ne suke Allah a cikin jahirin lokacin da Allah madaukakin sarki da manzon sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a cikin Allah da manzo ya tsayyace ya faɗa masaka ya mana bayani shi ne wanda zai yi ta a farkon lokaci ko yi ta a tsakiyar lokaci ko da ya yi ta a ƙarshen lokaci kafin lokacin ya yi ta su ne bayanin lokutan da muka wuto bayan a kafin wannan daren to da haka sallah tana da lokacinta da za a kula da ita a cikin wannan lokaci abin da yake da muhimmanci shi ladani wanda shi ne aminul awqat to shi ya kamata ya sa ido sosai kar da yadda mazuran masu mazurai su zuko da kai sai na bila rajiyar da ma'an kaga har gida yake gida ke tare da lokaci ya yi lokaci ya yi ya sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ladan addu'a ya yi liman addu'a yake Allah ya rahama ga ladan Allah ya gafarta wa jima an ta gaskata wa wani yake an ya ba magana a cikin magana shi wannan da ya sa roƙa masa rahama wannan aka ce gafara kuma ka ji gafara ba an dan sun ta gila yi amma dai su duka dai cin nasara ce ba ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa addu'a sura ta shi da hadin shi ne al-aminu al-awqat ne kula da lokaci a tabbatar da cewa duk sallar da aka ce ga lokacin da ta tafi shigowa ko da aunawa da tafiya ranar da ke kowane muhimmanci a ga inda muke masallaci za su iya haɗa dubu hamsin ɗari ɗari biyu a tura wani ya ke koyo yadda ake gane lokacin sallah da tafiya rana kafin a zuwa dogara da kalanda ita wannan in babu zarura ce to idan aka ce ga lokacin sallah na shigowa ƙarfe kaza da minti kaza shawarar da malaman rajika suka bari ne shi wannan lokacin da kalanda ta nuna iya gaggawar da za ku yi bukara minti biyar wanda minti biyar za ku kara in so samu ne bukara minti goma misali ina ina maka sallar da asar misali sallar asuwar rana na yin tsawaji misali sha biyu da rabi to kada ku kira sallah sai sha biyu da arba'in a kan lokacin da aka ce yin ku jira kan kar ku jira kan da ku jira kan da minti biyar ko kuma a kan da minti ko kuma minti goma to daga nan kuma sai ku ƙara mintocin da za ku ƙara daga kiran Allah zuwa fara sallah yana daga cikin tsabar rashin lagin da tsabar rashin kyautawa kowace sallah da an gama kiran sallah kuma a fara sallah in aka yi magarba aka ba ne amma a zuwa da asar isha da asuba daga kuma kira ta shiga kuma ya zama tafi a cika wajen yin ruka halilinka to ba a kyauta ba kaga yanzu kenan za ka iya daga shigowar lokacin sallah za ku iya ƙara minti ashirin ga lokacin da aka nan da gawa ya ƙara minti goma ga jinkirin da aka samu daga kira zuwa liman ya fara sallah ko a fara ya kama minti goma sai ka sami minti ashirin don haka tafi a haka sai zama an yi sallar a cikin lokacin da wani kuskure da ake yi ne wanda za ka hadda wanda ya kamata a cikin san ya kamata a wurin masallatan an tabbatar da cewa lokacin sallar sai yana shigowa karfe hudu da minti biyar misali sallar la'asar kawai da wani zai a kira sallah karfe hudu ai ba za a fara sallar ba ai sai lokacin yayi duk sallar da ake ma wazana ta duk lokacin da ya shigo wazana ba ta yi ba kuma ka ci amana duk wanda ya saukin ka kai ba dogon wuya za ka tashi da shi ba ina ku mulki din za ka tashi da shi wuyar ka ya tabbas dan kai yaudarar mutane suke yi a kira lokacin ya shigo sannan sai a yi ka duba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai bai in kada in mata mu da na mai da isha ka koma asulutul awwal min al-layl sai mai da isha karfe goma da rai na dare ko sha ɗaya wata na yi ido wa sai cikin irin wannan lokacin yake dai in kada in mata muku wannan shi ne lokacin da ya kamata a ita sallar isha dama da sallar isha kuma da la'asar a ƙasar mu ta hausa su suka fi kowane shan wuya uwa uba kuma a ta hanya dan zakaran ya yi kara in dai a buga Allah ne lokaci ne ba to mun kawai suna a dariya muna da yan faya faya ko saboda muna da dai biyu ne da jan boko ma na da shi kuma dan boko ka da shi a lokaci da ga yanayi in ka ce mutum karfi da ke kuma shi ba na jin jan boko ne wasu yan ahadin salari haka yadda muka gano da asar da zai iya ta ce hudu sannan ya ce hudu da ke cikin hudu da ne ke hudu kaga kar a kira sallah a talauce sai hudu da minti tara ko masallacin da nan ba a sai hudu da minti tara sannan a kira sallah sannan ku kara ma da minti biyar kaga a kalla sai hudu da minti goma sha hudu sannan za a fara sallah duk wanda sai hayaniya ya tafi bai yi ba ko ba waye to za ga wani har zuciya yake wai bai kada sallah a masallacin an tare ka taki gona ko shi umma ta kai da aisha to haka in domin har ma ba da yana cewa na wai da kai sallah kafin lokacin ta da ka bari sai bayan ka wuce kuma duka da gangan wai wanda ya dama dama suka ce wallahi ga ba ka bari sai ta wuce dan shi wanda ya bari sai ta wuce kina ba za ka ci akwai wulakanci ba wanda ya bari wanda ya kafin lokacin da ba ka yi wanda ya bari ta wuce da gangan shi ma ba ka yi ba su duka a tarar ne amma ka san dole a samu kiyama to wanda ya yi kafin lokacin da shine kiyama ta tsara bai da halai to da ka kiyaye sosai na wajen ganin cewa an tantance lokacin sallah jiya mutum na dawo daga cikin dariya sun ga a cikin wada kaza su ma manya ne sai karfe uku da rabi da minti biyar kawai sai ake kira kalla da yau nike cewa wai lokaci ya yi kuwa a ciki da kanda masallacin mana na manya ne su kuma za a karfa ba nan ba ni bai dani sama da na wuce gaba kuma sai daga namu ba an kusa gaba su ma duk harashin da yi shaf shaf wai ke ce maka yi a lokacin da ya wuce da rabi ma ake yi wata kira da wuce ba ruwa ake yi ba kuna da ruwa a gidan ku ruwan sama ake yi yanzu ai ba ruwan sama ake yi ba me yasa ka canza ma abun yanayi shi lokacin kowanne da lokaci ke sa ka ce a duba kowanne rana ke sa ranar ke fitowa a kowane lokaci duka yabo da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa masu yin sallah to daga cikin babban abin da ya ba su matsayi shine yin sallar akan lokacin da da ma suke kai kallar yadda aka ce sannu kama ainihin yi sannu ke sannan kai kallar a tasda aka ce inda salata ta hada ta da musulmi da kitabun mawuta sannan kai kallar a wurin da aka ce mai da ajiyar suna bai zalibar rabin da ma yake ce ala salata da jarin masjidi illa fil masjid babu sallah da makocin masallaci sai ya yi masallaci ita wannan sallar da ake mun koyi lakalin da ke har kuncin rayuwa da takura da hantarar mai hantara duk za ka magance shi da kiyaye sallah a ta'amuruna da bismillah Allah ku ci ci kai in zaka rantu a ta'amuruna nata da birri wa tan sauna anfusakum wa antum tatluna al-kitab ita fara ta tsini ne a gaba wa ta'inu bis-sabr wa sana abu biyu kawai ya fara in kana so ka ci nasara a duniya kuma ka ci nasara a lahira to ka nemi Allah ya taimake ka ka rika sallah kuma ka rika hakuri wa tilka qala kabiratun Allah yake amma ko wannan abun yana da wahala gaskiya kiyaye Allah yadda sadda inda ba wallahi abu ne mai matukar wahala idda ala khashi'i sai ga masu tsoron Allah ko kuma ka ce idda ala khashi'i sai ga masu girmama Allah ba duk sallah ta duk lokacin da ba ka girmama Allah masu bari da wuce ba ka girmama Allah sannan akwai da yake cewa ne fazuruni askurku wazuruni ولا تكفروا ذكر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كن يذكر مقر أنت جريت أقول دهما ريت سلا سيكي إن الله مع الصالحين أنا أنا أنا على ده ما تقول haka akwai wanda an kabu ya kai kankan wajen nuna matsayin Allah inda salata kanat inda salata tanha عن الفحشاء والمنكر كلا تنا عن الفحشاء كما تنا عن المنكر بعدين تفسروا ناوا ليه wannan magana take ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuto hadisi daga sahayyar sahabi sai na Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita kanta wanda ya kiyaye da yayi ta bisa da'a ga Allah ita ce ke hana mutum mataccen abada kenan ko in kan sallar to da abin da kake so a wajen Allah za ka samu to sannan za ka hana ka ayyukan alfasha kuma za ka tunkuɗa ka ga ayyukan da'a tana anil fahshaji wal munkar malamai suka ce ka dubo ta hikima ta qur'ani bai ce maka kada ka zo ka jajibo ko ka kawo san hadisi da bai inganta ba cewa wanda sallar ba ta hana shi alfasha ba falai da ne musallin من لم تنهه صلاته عن الفاحشاء والمنكر فليس بمسلم حديث bai inganta ba. sai ake maka to ai lafazin da Allah ya amfani da shi a ayar ma shi ma ba zai nuna maka kai kafa hujja da wannan hadisin ba ka ga ta yi akwai da mai kan da hayati yanzu ya ka ga misali ai Allah ya hana mu je wajen batala ko hana waye amma muna zuwa me yasa muke zuwa saboda hana waye to amma kuma Allah ya toshe mana kofar shiga sama ta daya me yasa ba ma shiga ko muna so ba za mu iya saboda an toshe da Allah ya tashi a wannan ayat ce innan salata tasuddu an fata da mutar ba kan ayat shi ko dan adam cikin taurin kai gari za ka iya hana shi abu kuma yake to da duk wanda yake sallah da kyau sallar za ta hana shi aikin alfasha in ko kaga yana tafiya alfashar to kenan sallar sai da tsaya yayi ta da kyau ba ta ana yi ko kuma ta ana yi yayi addu'a sannan ga wajen haɓaka tattalin arziki Allah na da gudunmawa a ciki wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wa na'tibu bis taqwa kai dai ka umarci iyalanka da yin Allah yi sallah a tashi a yi sallah a ji a yi sallah ku koma a yi sallah to idan kai haka Allah ke lana wasu da alaiha kai duniya akan haka lana kalun rinka ba ka roƙon su wani arziki na hannu marzuku mun da muke azurta ka wala akibatu bi taqwa kyakkyawar karshe yana nan da wata suka fi tsoron Allah to da haka wa tawfiqu wajibi kiyaye yin sallah a cikin lokacin tawajibi saboda lokacin sallah sharafi ne daga cikin sharuɗan wajen tuwar sallah kuma sharafi ne na ingantuwar sallah wanda yin sallah ta fi lokacin da salatu ruba ta da wale sassaniya aka wanda ya inganta sallah ila an kharaja waqtuha fa salatu ruba ta da wale sassaniya nan da duka ta gani amma a tabbatar ne lokacin ya fito in mutum dama suna cewa ne in za su amfani da kalanda to shine za su wancan kara kara amma idan rana za su duba ka kiyaye lokacin yana hawa in ki ga kake kallon ba matsala amma in kai za ka dogara da wani abu da kiyasi to suka ce ka kara minti biyar a kalla ko goma in so samu to daga nan ka samu abin da za ka tarbita daga kokonto ba da ce wa jama'u na
game da shi in turar ka ta jira ya ci bi wani da sai kake ci wani daga cikin mamutu sai ga ga lokaci haka ta jira za a za a lokaci eh wani ya wuce a in ya matsa a wuce abinda za a yi sai a ɗan mammatsa ya ɗauke masallacin da alamun nashi ne ku ya ɗauke ya gani sai ba zai ɗauke filin ba ko a tun biyu kuka yi sallah da shi ai ba wanda ya ce ce wani ya sallah da ita ba in za a iya mana jin nauyin shi ne sai banza ne mana jin nauyin shi kenan in kuma ana ga za a iya gaya mashi a ce ya ce da wannan gurin bai da wannan gurin kai na kai ba su fika ba kai ba ba kifan ba ka buga guduma a majalisa ka ce motin da sai labari ka buga fika sannan sunan da ya ce ba ka da wannan murgi ba ka da wannan murgi ya dai ka kun yi ka'ida cewa in ba ka yi gobe da minti ɗaya ko biyu to shi ke na shi ake yin gaba shi ma da sharaɗin idan ba a ka girma wani shi ba amma kuna sallah karfe ɗaya karfe ɗaya da minti ɗaya da minti biyu ai kaga da cikin lokacin tsara wa duka lokaci ko sai da minti biyar kawai sai ga girma wani mun awwali zai fita kuma daga gona yi dole ku jira ki yi wanka ya ci dole ku jira ki mata mun ba lokaci zai fita ba ku jira ki ya dan ci abincin ki ya wanka ya dan ci a sabbin ya fito da ke karfin ki sha biyar ba mai gaggawa ya fita ba masallatai nan da yawa sai aka raba da kulla in ne sai an jira sai dai idan ya ce ku yi tsalla to shi wanda ya sa ne ce ku yi tsalla shi ba zai ba a jira shi a jami na ne zai zai cire su ne ba a mutunta to limancin kenan jiya wani ke ban labari dan wai tsadar dan tsadar hasan nan hasan masallatan imama babu su da imama a sai shi ne mun kwana uku bai da ake ba sai aka zo da wani kawo wata masara a haba wa mamu na zakka shi ne sai dan gwada biya shi shi liman shi ne sai aka gani ta wai to a hannun su wani da zafi da ne ba zai kusa har an duka sai ne ya lauko gari da kawo kuma sun karba to da tsafa da yan rubi ina yanzu da a dare yake cewa sai da yanzu fara sallah yake sai suka gani na amma a tsoka na adda magariba isha sai ya dawo a cikin kana gida yake ina gida ku rike garin ku rike sallah da ku rike garin ku rike sallah ka ce gani to sai fara kasa ya zo a kan masallaci ko an kira sallah zai shiga ita da masu da kuta ana kasuwanci inda kun karɓa na koma kasuwa to ba gano da kasuwanci da sai ya zo ka shiga wannan lantarki ko a zuwa wannan lantarki ka sai ya zo ina ga auki ma a nan ita wannan na ga umaru duk wanda za ku sa kusa wanda za ku sa to gaga duk wanda sai an baki yalla an fasa Allah tana tsara wa ta kuɗi ne zai Allah mutum biyu suka kasa sallah a gida gare sallallahu alaihi wasallam sai da Abu Bakr shi kuma annabi ya sa kuma yana cikin sallar ya daddafo mutane haka sai na bakar ya tada baya mai wuri ya zo da kabar baya ne shi bai nada shi sai kuma Abdurrahman ibn Auf suke da mun da Allah sai kuma suka raka ya yi tafi wani wuri ga lokaci ya kusa tafiya sai aka sa shi sallah ana cikin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin sallah sai da aka sallama aka ankara to amma kaga yanzu ai to sai dai addu'a to sai ce wal jam'u li udrin ja'il wal jam'u wa li udrin ja'il sifa da mutum da kuma hada kandoni guda biyu li udrin saboda uzuri mana saboda wani uzuri na shari'a to wannan li udrin ja'il saboda uzuri wanda shari'a ta halatta ya halatta a haɗa sallolin da shari'a ta yadda iya haɗar muna da salloli na farka guda biyar guda biyu da biyu su ne ake iya haɗawa ana iya haɗa azur da la'asar ana iya haɗa magriba da isha in ka cire wa'annan biyun sauran ba a haɗa ba a haɗa asuba da isha za mu samu ko gobe kuma na amurka da muhimmanci mun gama isha da ba sai yi asba'a ba za su gaba duk tsananin da ba za a yi ba haka ba a hada asba'i da azumi haka ba a haɗa la'asar da sandar magriba to me dalilin da yasa ake haɗawa rijiyar abin da malamai suka fita kai abu uku ne ba a haɗa sallah na ɗaya ko ne tafiya matafiya ba su dama su jamku da kalilin ko su jamku da afirin ko kuma su jamku suri ko aljamku suri sannan dalili na biyu da ke sa haɗa sallah shi ne almaradu rashin lafiya rashin lafiya da ke sa a haɗa misali mara lafiya ne yana da wani ciwo da ya san ga al'ada karfe biyu da rabi zuwa uku idan ya tashi ba zai farfaso ba sai bayan magriba an gwada haka an gani idan karfe biyu ta yi sai zo zai sallar asu ko zai sallar asu kafin biyu ko bayan biyu to zai iya haɗuwa da la'asa ya yi su takadini kenan sun yi shi kenan don ya gama sai ya suman shi kenan sai kuma dalili na uku shine wasu da mata saboda ruwan sama in akwai ruwa to ya halatta mutane su haɗa sandoni guda biyu amma galiban magariba da ita abin da ya shafa saboda da rana a zuhur da la'asar illar haɗawar akwai da ba ta iya duka da rana ido na gani ne bi yadda aka yi ruwa ka iya tattakawa ka je gida amma da magariba akwai amma haɗa sallah tsakanin magariba da isha saboda ruwa shi ma ta cika wasu sharuɗa na ɗaya ainihin haɗawa da ake za ku gama magariba gaba ɗaya yau ne yake ke garin da kuma ƙarfin hadari ba ne ba za ku haɗa ba to da ku niyyar haɗawa lokacin da kuke niyyar magariba za ka za ku haƙo da kuɗi ya zama ku zaune to da ta falafa da ke ya ce wa an kuma na wani kuma ba ku yi niyya ba abu na biyu ya zamana ƙadda za ku sallar farko akwai uzurin haɗawa wannan kamar suna martani ga malikiyar da ke za a iya yi lil mutawaqqa hadarin da ake tsammanin zai ruwa amma tun da za ku fara magariba hadari ya taso an fara ruwa shi ne suka ce idan haka ta faru ne yin sallah wani sharafi wanda malam malikiyar ke da shi ba da wasu da cikin kashin kai wurin kai kai shi ma ke na ga an saurara da yawa shi ne wannan guzurin da ya zama shi ne dalilin haɗa sallah har kuka fara magariba saboda shi to yanzu har ku gama magariba har ku fara isha idan da ruwa zai goce za ku fara magariba sai ku niyyar haɗa sallah kafin a gama magariba ruwa ya ɗauki gari ya bace wata ya ci gari ya ce ba za ku haɗa ba to amma dai malam malikai su ce ko da ujirin na wuce tunda magariba da isha ce ba za a rasa tabo ba wannan da farko ya ce mu ne ne ba za a rasa iska da ragowar iska ko kuma ka ce ragowar abin nan ruwa wanda zai iya yiwuwa ya dawo akwai yiwuwar kila sun fita kuma kafin ku gida ya dawo ko koma gida kafin isha ya dawo daga nan abubuwa su zo to rin ta ce kuma gida yin sallah gida sanadi na gaba ya zama da ruwan da aka wanda zai iya duka tufafi ko zai duka jiki amma irin kan yake haka wanda ba za a haɗa sallah saboda shi ba to sannan suka ce in an zo haka tantar a yi a tartibu wani muwala tartib ku fara magariba sannan ku yi isha sannan ku samar da muwala kuna gama magariba to ku tashi a lokacin ba rigima ba ku sallar isha sannan na uku sallar farko ya zama da kun yi ta bisa ingancinta misali yanzu sun zo a raka sallar magriba a cikin masbiyya ba shi duka ba ba wai niyyar hada ba niyyar magriba ba da niyya ba da aka gama magriba aka yi sallar isha sai da aka gama isha ita isha kuma ya yi niyyar isha sai da aka gama isha sai ke faɗa ma wani mutum da shi ka gama magriba ka gama wani niyya ba to magriba ta baki to tun da magriba ta baki ita dama in shar'ai ba lokacin ta bane ita albarkacin kaka ne to uwar gidanta ta ba ita ma ta ba ko dai ku hakura a kake ko kuma ai bagari ba a ji ba a ciwa yi amma idan ta biyu ta ba to ita kadai za ku saki ita ta farko ta yi dole sharuɗar sai ya yi kiyaye akwai littafi da babban malami bashir abu salman abu ubaida abu ubaida bashir abu salman yana yana nan har yanzu yana nan garin shi ina bibiyar shi a shafin shi na facebook a a a youtube kai na ji kurabin yin karshe sai a fara karatu za a ga an sanar da ni cewa ya fara karatu batumin malami ne kwarai da gaske ta ta fannoni da dama da ya rubuta wani littafi mai suna fikihu da jami'i bayyana salatai ne fil habar da udurin mata kaga da sai yana da matuƙar muhimmanci a karanta matsalan ko a ce abin nan alheri misali ne da mai yawa ta bi da rubutu da kamar da wani abu wannan matsalan kawai da hadisan lafiya magana za ka ce da yake faɗi ko ba mai gani matsaloli da ya rika tattauna da tattauna da ke da yi ke ke da ke yana da wani littafi mai suna kusa wani haskar min hana usama wannan malami wasu littafai da aka tsoratar da malamai aka gargaɗanci malamai da karantawa sun tafi yi wata karantawa shi ma kai da yi mujallabe guda biyu ya fi fitar da yi biyar kawai yana kawo maka da littafai ne wanda littafi sun rubuta da wani yana da rubuta an buga shi a matsaba a kaza littafi ne a bangaren kaza da kaza bai kamata malamai su karanta ba ko bai kamata mai ɗalibin ilimi da karanta ba to matsala ta mai muhimmanci a nan shi ne ina hukuncin haɗa Allah saboda sanyi saboda sanyi shi ma ce kamar zariya muka fi kowa da sallah saboda sanyi din Najeriya kuma kaga kun so sun fi mu sanyi Jos Mako da wasu yankunan kuna da take ce zariya malaman mazhabar hanabila suka ce kwata-kwata baya halarta a haka sallah saboda sai sai dai ya halarta a haka sallah minarriya ko darriyahin bariya saboda irin iskar nan jaura iska ne kaɗawa mai tsananin sanyi ya halarta a haka sallah saboda shi to amma dai malamai suka ce ba za ka hana mutane su haɗa sallah saboda sanyi ba amma dole sanyi ne suka taruka guda biyu Muhammad Salih ibn Al-Utsaimin yace ayyakuna albardu shadida sanyin da zama mai tsanani kuma ce sanyi mai tsanani shine sanyin da ya wuce al'adar da mutanen da suka saba da shi to sannan sharaɗi na biyu bayan ya zama mai tsanani to sannan ayyakuna fa'ida ya zama da yana da iska mai sanyi sanyi wani lokaci za ka ji shi ya yana shiga jiki amma babu iska to ni yadda ya tsananta ko ruwa randa yana zama kankara ba to da ba iska in ka sa riga shi da bakwai takwas ka yi magani dama iskar mai matsala ne to amma iskar ko kuma ya zama ba sanyi amma sai iska wannan shi ma na shirya magani yake to dole shi ka waɗannan sharuɗan guda biyu dole shi ka waɗannan sharuɗan guda biyu shi ne suke cewa to duk sanyin da za ka iya magani ta hanyar jirgin ruwana dole sanyin ba a haɗa Allah saboda in in ka auna ka ce in na sa riga bakwai zan daina cin sanyi to ka sa riga bakwai ka fita masallaci ba ka da kudurin haka ta yasa da gariya da ina ne da ina ne ba a tuni da sai an haka kanka to da ba sun yake ba yanzu ga shi yawa ba ni ga da aka ko ba ni kan kanka kaga ba a tuni su wanda uji ne to kana jin kuma ka tambayi iyaye da kakanni sun yi da aka rike yi da sai wajen wata hudu ana tuni kuma dai tsanani aka yi sati ba a farana ba to ko in ka sa rigunan da ki kayi magani to in kwan masallacin ma su sai gawayi mana a kunna in ba yi mutane su haɗi da daga a ce a koma gida ko a ce ci gaba da shan jini kuna ka wani jam'u da uzurin jahili ya halatta a haɗa sallah saboda uzuri na halal wata ƙir'a ta yardarwa mutum su kuma matafiya za su iya haɗa sallah saboda samuwar wa kansu da sauki a bazin na tafiya wannan haɗa sannar sun ke zama sunna kamar haɗa sallah a arfa da muzdalifa wannan jam'un jam'i haɗa salloli ne na sunna akwai kuma haɗa sallah ta rukusa shine rangwame da garabata shine haɗa sallar matafi haɗa sallar mara lafiya haɗa sallah ga mazaunan gida saboda ruwan sama ya ce wani mutayammimu mutumin da ya yi mama saboda wata lalura da ke jiro ta wajen karmashi da yi taimama a madadin alwala wala kisu salat da wanda sallar ki ta tawaya wanda sallar ki ta tawaya kamar shi ne mutumin da lalurar rashin lafiya ta sa fanki ya yi wani rukunin daga cikin rukunin sallah misali wanda rashin lafiya ya cinye shi bai iya tashi tsaye kaga wani ke ruku daga tsaye wanda zai ruku bil ima to irin waɗannan mutanen au tsaharaki ko kuma na kitu tsahara mutumin da ya samu tawaya a alwallaki ya kone ana su da ka da yanzu sai dai ɗan dabtar na harko ya yi ya kuwa ta yi fito cikin ya jama ya yafa kila ce kada ya tafa kada ya shafa kura kada ya jika da ruwa ya rike da kawai shi kenan wannan dafa duka ta fara a yanke ta yanzu a wanke ta yanzu ka kake da shi ya zama na kitu tsahara yana da kauyayyar alwala to irin waɗannan mutanen yusadduna ka ghairi min ghairi ta'khir za su sanna kamar wani su ba tare da jinkirta sallah ba kaga wannan dai a fito maka da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud ya tambaye shi wani aiki ne yake a cikin ya mutuna famaki da yake cewa as-salatu fi awwal waqtiha kai sallah a farkon lokacin ta yana cikin afdalul a'mal mafi fitan ayyuka yanzu idan ne da lura wanda saboda da lura har an halartar mace da taimama wannan ba za ta yi ba idan ne na ki sussana wanda wani rukunin sallar na ba zai iya ba saboda da lura ko kuma alwandar ki ba ta cika wata gabar ya barta saboda da lura aka ce yi saduna ka gairi za ki sallah kamar wani ina zai da akhirin ba tare da jinkiri ba ba tare da sun kau da kai abin nan sun ce to ai ina ga inda zan yi da sallah ta kila zan iya kaiwa lokaci kaza kuma ni iya samun damar yin alwala ko iya samun damar cika alwala ko iya samun damar cika rukunin sallah take duk wannan ba rukunin bane ita kira ita ce kallo lokacin da lokacin sallah ya shigo a wani yanayi kake to kai sallah a daidai wannan yanayin da kake ya sa za ka suna tattaunawa kamar mutumin da kamar misali zaki kawai ya shigo mutum zaki da iya hawa sa ba ba kamar dajin sa ba zaki ya biyo mutum sai mutum ya zo wata kasuwar a kawai sai ya haye da mutum ya hawa sai zaki ne ya zo ya tsaya a cikin bishiyar ina jiran mutum ya sauko to shine suka ce ga lokacin kan da ya ko bishiya ce wanda ba kalkalewa ba su ba ka dai ne da kake saki to ku ko ka ji da ya zaka sanda ne suka ce marhaban ku da kai ita sanda a yadda duk ka samu kanka kana makale da ruhi ka kaddara ga nan kana taimama ko kana alwala ga nan kana ikama ga ita yi gabbara haram ka karanta fatiha kai komai har kai sallama suka ce idan ka sauka bayan zaki ya tafi Allah ya ce ce ka kwana ɗaya biyu ku sai ka rama wannan sallah ba za ba ka fito kenan ba za ba cikin suka ce ka yi sallah amma ba za ka rama maza ba ta mutu suka ce ba za ka yi sallar a sama ba duk ranar da ka sauka sai ka lissafa sallolin da ka rama mazhaba ta hudu suka ce a ba Allah ya dora maka bala'i ba ba za ka yi sallar asama ba kuma tun da sanda ka sauko lokacin ka ya wuce ka ta gudu amma da kan kada akin hara wanda yake shine kai sallar a kan yadda ka saba kanka in ka sauko ba za ka sake ba in ka dauki wannan yayin kuma ka tuna ka sake ta shi ke amma ko ba ka sake ba sallar ka ta yi da yake wa auqatul shara'ati lokutan da aka karanta yin sallah wanda wannan shi ma za ka ga wasu ma'ana aukawa akwai lokuta guda biyar a filanin da aka karanta yin sallah a dunkule kuma akwai lokuta guda su uku su ne mattafaka alaiha al-ulama su kuma biyun mahtalafa fiha al-ulama malamai su yi sabani haka a cikin to waɗanda aukatu kara'a ne yace ba da fajr hatta tartafi ash-shams bayan gudowar alfijir har sai wannan rana ta hudu idan alfijir ya hudu idan aka yi gama sallar ana gama sallar asuba ba wata sallah da za ta yi sai za ka ce wanda aka yi wata sauki kawai wata rubuta rubuta ce shi ne wanda ya makara bibiyar raka a kan fajiri ba ba ana gama sallah ya halatta ya tashi ya raka a kan fajiri amma kar ya zama mai kiyaye in ya zama kullum haka yake ba ta yi ba a wata so ɗaya a shekara so biyu so uku to wannan babu ne amma to kullum ya zo ka ce da kaɗan kaje ne wannan za ku wuce rana mai sallah ba sannan ke da extra kaɗe ke yi extra kaɗe ba sallah ba ya za ka mai da abu idan ne lokacin ta shi wancan da aka ce ya yi aida zura to lokaci na farko kenan lokaci na biyu wa inda zawadi da kuma lokacin gushewa rana daga tafiya daidai lokacin rana ta fice daga tafiya haramun ne wani mutum mai sallah wa ba da na'asul haka bayan sallar la'asar hatta tagruba nan ta inda zawal lokacin da rana ta zo tsakiya kafin ta karkata har lokacin azhar ya shigo baya halatta a sallah lokacin haka wa ba da na'asul bayan kammala sallar la'asar hatta tagruba sham har sai rana ta yi ta fada waɗannan su ne lokuta guda biyar to a cikin waɗannan lokuta biyar a lokuta guda uku ko wanda su ne mata faɗa ne an ulama akwai lokuta guda biyu a ciki lokacin farko shi ne a za ka kiro wani lokuta guda biyu can da yake ba a da mufajjir hatta karkace a can bayan alfijar to lokacin da za ka tsafa a wurin da ɗan tuta shi ne daga rungowar alfijar zuwa sallar asuba ba a da kowace sallah sai ya raka a kan fajiri sai kuma shafa'i da wucirin da kaddara ta sa ya kuke maka ba kullum ba to shine lokacin da kuka da zaka kara lokaci na biyar shine ya ce wa ba'da al-asri hatta tagruba shams daga bayan da asar suka ce a za raba shi ne daga bayan da asar zuwa rana ke ja da kuma daga lokacin da rana ke ja zuwa rana ta wa'inan guda biyun na mutuwar aljibin zuwa asuba da kuma sallar la'asar zuwa karkatawa ranar sojiyar rana su ne lokacin da ruwa da suna ka ba za a karanta wasu ayyuka na ibada a kai ba ko ba za a haramta ba amma dai in in ka haɗe su ka ɗauke su a wajen karatu ya zuwa ku guda yadda aka karanta sanda a wannan wurin to haka aka karanta sallar gana ba a kallar janaza irin mai bari a yi masa a kai yin dawo ne magariba a'a sai dai a bari in an yi magariba a kai ko kuma irin ka gaske ke wajen sha biyu kwata kwata ba a wajen nan adalci ba sai kike ba a dangi ba kamar an sai shiga wani a bakin jiki ba a rufe gawa a lokacin amma waɗannan lokuta idan mutum sallah yake da ita ta ramuwa da da yake ka hararo kai ko ka shekara kamar bakwai kana wata sallah ka fito da kuɗi gamawar ka na lafiya shi ne ka lissafa ta ka kai ko kuma ka shekara bakwai kana wulaƙanta sallah ba ta yi kuɗi kuɗi a gida dan za ka so shi baya a cikin shafi da asuba gayu gayu mu nan da kuke yi gayu gayu da kuke gani Allah da ya yi bari in sha mutu da asuba ɗaki dai muku ga ta na kwaf ya gama shi ke da to kai ma yake kada sa ba kai da kake kara bakwai kana wannan rubin mutunci sai ka nisa sallar shekara sallar isha ta shekara bakwai to ya halatta ka rika rama ta hakka a lokacin da aka hana don mutuwa za ta iya auku maka baka gama ba ina yi za in kana so ka cikar ne iya rama sallah ahadu sunna a bada ramin nan nan shi ne kullum karama sannan kwana biyar ana gama asuba sai da kaji sai ke asuba sai ke azuba sai ke la'asar sai ke magriba sai ke isha karama da kwana daya ana gama azuba sai ke wata azuba da sai ke la'asar sai ke magriba sai ke isha sai ke asuba haka za ka yi sai zama na a wata daya karama sallar wata nawa wata kusan biyar don kai aka ce ake so malami ka ta zo kenan cikin ƙasar lokacin da karama a shekara ɗaya na karama wanda shekara biyar idan suka shekara ta biyar an yi cikin shekara uku mutum ya gama kuma dai zai zai iya sallah sosai ko ke zai saba da sallah duk ainihin harshen sajin ya sallah mun yi rigina mun cikin sajin to wannan su ne lokutan da shari'a ta karhanta yin sallah to kuma wannan lokutan ya shafi salloli na farilla da salloli na nafila illa abinda muka bayani da wasu sallah ta ramuwa ina da su ne da lokacin ciwon da ta wa alaikum salam wa rahmatullah na na eh Eh amma yana da abin da zai wanka? Yana da ruwan da zai iya yin domin bai da abin da ma ba. Inda yana da abin da zai yi ba, ko inda zai a ruwan ke yi. To sai wankan, ne su sai ne masallacin da zai samu sallah. In kuma in bai da abin janaba ce ta same shi kuma ta mafarki musamman ba ruwa kuma ko kuma da ruwa amma ba na ɗiri ko kuma ba abin jirgimawa ko ba yanayin jirgimawa kuma yana da tabbas ko yana da kyakkyawan zata idan ya yi wanka da da ruwan sanyi ko dai zai kamu da cuta ko zai sa wata cuta da yake fama da ita da ki warkewa ko dai abin nan tsara wa kai shiga to a lokacin ya halatta sai ya taimama sai ya sai ya sandar asuba in a yin wani yanayi ne ya ci kawai da sharuɗin ya halatta to da kada jam'in ya fice miki saboda muhimmancin shi amma idan janabar ba daga mafarki ba ne ai malam ya kadar ya gama bayani kafin ma ya sabbaba janabar sai ya nemi ruwan wanka in ko yake akwai gangaci da rena kallon yana da wannan yayi ko sunna waye ko sunna eh eh a shi liman shi zai zai niyya kuma ma mu wanda yake wurin shi ma da yake niyya in ya sanin cewa za a hada amma muhimmin da niyyar shi ne ma sai da mana mamu mabiya ne shi ne ake neman ya yi sassan na dole a matsayin sharafi ko ka'ida ta hada sallah in ya yi za ta yi shikar mamu gaba da ko mamu ya san za a hada shi ma da yake sawa a yi da cewa mun yi magariba kuma za mu sallar gaba za mu hada shi سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونحمدك لا اله الا انت